أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi a yau muna litinin ashirin da biyu ga watan ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan shida miladiya aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da biyu a yau za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da uku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu yi iz tus'iduna wa la talwuna ala ahad
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin abin da yake faruwa a filin Uhud. Allah ce, iz tus'iduna lokacin da kuke wato gudu, ma'ana kuke yin nisa a cikin ƙasa. Wato asalin sa'ad shi ne abin da yake sama, to shi yasa aka sanya mu turɓaya ƙasa ko abin da za a yin taimama da shi sa'ida. Ina fata an fahimce ni. abin da yake sama to iz tus'iduna lokacin da kuka yi gudu lokacin da kuka rinta da gudu wala talwuna ala ahadin sannan ba ku waiwayowa ku dubi kowa a bayanku ka san gudu in ya kai gudu ba a waiwaye in kaga gudu ana waiwaye to akwai tunanin cewa an fara yin nisa amma in kaga mutum ya tsaya zai waiwaya to yana tunanin abin da yake bayan shi kilan ya fara yi mishi nisa amma in dai yana ganin wato kusa da kusa ake ana jin ana jin motsin juna to zancen waiwaya bai kuta su ba shi yasa Allah ce wala talwuna ala ahadin ba ku juyawa ba ku karkatawa ku waiwayi mutum ɗaya daga cikin ku kun banta da komai da komai kowa ya koma yanzu tukan shi ke yi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum alhali manzo yana kiran ku ta bayan ku ina fata an fahimta nan da Hausa sai mu ce fi ukhrakum cikin bayan ku da Hausa ba a fassara haka nan ba a cewa cikin baya sai a ce ta baya kenan war rasul yad'ukum fi ukhrakum manzo yana kiran ku ta baya yana cewa ilayya ibadallah saboda mi saboda na gaya muku lokacin da yaƙi ya rincaɓe matsalar da aka samu kafirai sun samu musulmi tsakiya to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da mutum goma suna wato wani yanki kafirai suna tsakaninsu to yanzu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yada cewa an kashe shi to hali biyu yake ciki imma ya daga murya ta yayi kira a san cewa ba a kashe shi ba to kuma kafirai in suka ji dama shi suke nema da shi da waɗannan mutanen guda goma su za su dawo su kashe su in kuma yayi shiru to za a ce an kashe shi waɗansu kuma za su daina yaƙi kuma za a karkashe mutanen shi domin kasancewa shi yana da rai yana ƙara ma wasu ƙarfin gwiwa na su tashi zuwa aiki to wanne zai aiki in wannan sai ce so kai magoya baya don an kace su ai ba wani abu bane ai shiru mana sai ya laɓe amma duk da haka cikin mutanen nan guda tara sai ya ɗaga murya ta ce ilayya ibadallah kafirai suna jin haka sai suka daina kan hari can sai suka yi ƙoƙarin su zo su hallaka shi nan na aka zo aka halba mishi kibiya aka jefa mishi dutsi aka karya mai haƙorin shi ba abin da ba su yi mishi ba sai da ya kai akwai mala'iki biyu waɗanda wani sahabi yake cewa na ga ɗansu mutane biyu suna ba shi kariya amma a ran nan dai an ji mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rauni mai yawa shine waɗansu malamai suke cewa wato lokaci mafi tsanani a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daga shi sai kafirai sun yo yunkuri suna kokarin su kashe shi shikenan a huta da wannan wa'azin a huta da faɗa musu gaskiya a huta da zagin allolinsu da yazo a huta da ya kawo rigima ya rarraba tsakankanin mutane su kuma su haka abin da suke bukata kenan sai Allah ya ce fa asabakum ghamman bi ghammin asabakum da sa'un ne ba da sinun ba baka karantawa fa asabakum kamar yadda mutane suke karantawa kuma ba za ka ce fa asabakum ba domin ba sadun bane sa'un ne fa asabakum sai Allah ya sakanka muku shine asabakum ghamman bakin ciki bi ghammin da bakin ciki ma'ana sakamako na Allah ya muku fa asabakum Allah ya sakanka muku yayi muku sakamako ghamman da bakin ciki da kuka sa manzo kuka saba ma umurnin shi bi ghammin da bakin ciki ku ko aka karkashe ku aka yi muku irin wannan ina fatan kun fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a wannan ba'un wato bi ma'ana ala fa asabakum ghamman bi ghammin sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara muku bakin ciki akan bakin ciki ga bakin cikin kuna ganin kafirai sun rumta da gudu za ku kwashi dukiya da ganima babu ganima sannan kuma babu rai kuma a garauni ghamman bi ghammin kenan kenan wannan ba'un tana iya mantowa ba'ul jaza sannan kuma tana iya zamantowa ba'un bi ma'ana ala in muka ce ba'un bi ma'ana ala kenan bakin ciki akan bakin ciki Allah ya saka muku don mi Allah ya haka likai la tahzanu ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubce muku wala ma asabakum ko ko abin da ya shafe ku na musiba malaman tafsiri sun yi sabani shin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum yana da alaka ne da fa asabakum ghamman bi ghammin ko ko yana da alaka ne wala qad afa ankum in muka kalli kasancewa kalima in tana kusa da kalima ta fi samun alaka da ita sai mu ce to yana da alaka ne da fa asabakum to amma fassarar za ta yi wahala domin Allah ya sakanka muku bakin ciki akan bakin ciki likai la tahzanu ala ma fatakum suka ce kenan likai wannan lamun an ƙara ta ne littakidi Allah ya sakanka muku bakin ciki akan bakin ciki likai tahzanu ala ma fatakum don ku bakin ciki akan abin da ya kubce muku na ganima to amma kuma an ƙaro lamun wala ma asabakum to ita ko lamun cin menene kana iya cewa kuma wato ta'kidi ce dan kuma kada ku yi bakin ciki akan abin da ya same ku ko ko dan abin da ya same ku kuma dan abin da ya same ku na karkashe ku da aka yi duk da yake tana kusa gare ta amma gaskiya da za mu ɗauki cewa wato wannan lamun wannan likaila tana da alaƙa da afa to da ya fi sauki don idan muka duba in muka ce wala qad afa ankum Allah ya yafe muku likaila tahzanu ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubce muku na ganima wala ma asabakum ko abin da ya same ku na kashe ƴan uwanku da aka yi domin samun yafewa ta Allah yana sawa kamanta da duk wata matsala a duniya ina fata kun fahimce ni musulmi in an ce Allah ya yafe ma zunubanka duk matsalar da zaka samu a duniya ta zo ma da sauki ina fata an fahimce ni amma an ce an ƙara muku bakin ciki akan bakin ciki kenan nan ba zancen farin ciki ne ake yi ba ku fahimta da wannan da kyau da haka dai ko da afa shi yake da nisa to amma shi ya fi dacewa da a haɗa shi da alaka da wannan domin ta'alili na Allah ya yafe muku dan kar ku yi bakin ciki tunda an riga an yafe muku shi kenan duk abin da aka yi muku ko shahada mutum ya yi babanka ya mutu an ce an yafe mai kana bakin ciki shi kenan ai babu wani abin bakin ciki tunda an ce an yafe inda an ce akwai laifi kun saba man manzo ba a yafe ba to kaga wanda ya mutu za a yi mai bakin ciki don bai samu dama istidraki ba yayi tuba qabla al-mamat kafin mutuwa ya samu ya tuba amma an ce an yafe da wanda addarai da wanda ya mutu duka Allah ya yafe musu jihadin ma da kuke yi mu kuke nema da shi rahama Allah ce kuke nema ko jihadin da ake yi dukiyar da ake sawa cikin taimakon addini taimakon da kuke ba manzo kariyar da kuke ba manzo imanin da kuka yi sallolin da kuke yi don me kuke yin su don ku samu yafewar Allah to an ce an yafe muku kina kaga wannan shi je sabu ba za ku yi bakin ciki ba ina fata an fahimce ni wallahu khabirun bima ta'malun Allah masanina ko kuma mai bada labari ne da yawan waɗansu malamai suna fassara shi da khabir wato mai bada labari daga khabar ne ko kuma khabir masani ne domin ba yiwa a bada labari sai ana da sani ko ba nan bane wanda ya sani shi yake bada labari to akwai talazum tsakankanin su amma waɗansu su a'a khabir daga khabar ne bada labari a'a bada labarin in dai ba na makaryaci bane dole sai da ilimi ake basuwa shi ko Allah ba makaryaci bane kuma ƙarya bata kamanta da shi ba duk yanda ka fassara shi ya daga cikin waɗannan Allah masani na mai ba da labari ne game da abin da kuke aikatawa don haka wannan ya kamata ku ji tsoron shi ku san menene ya kamata ku aikata domin yana da sani akan abin da kuke aikatawa Sheikh Ibn Usaimin yake cewa idan sako guda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sako guda tal a ranar Uhudu wannan musiba ta zo ta maima mutane shin yanzu musulmi menene suke nufi a wannan zamani da muke rayuwa a ciki irin yadda muke saba ma dokokin Allah da hadisai hadisi dubu nawa kake takuyawa a rana guda aya nawa kake takewa a rana guda gaba ɗaya constitution kin da muke aiki da ita ba ta addinin musulunci ba ce to mu tai wannan lokaci ne ya kawo ta an yi mana mulkin mallaka to gidanka gidanka dai ba bai kwa constitution bace to gidanka daga safiya zuwa marece hadisi nawa ka taka matanka nawa sun ka take diyanka nawa suka take sannan kai nawa ka take kun gani sabo guda ne yasa aka samu wannan musiba to kun ga dole na al'umma rauni ya same ta dole na al'umma ta rikice a rasa gaba a rasa baya a rasa wane ne za a bida ya gyara harkokin al'umma saboda gyaran ba zai yi wa mutum guda ya gyara al'umma ba a'a kowa cikin zuciya sai ne ya kamata ya ga ya dace ya dawo ya bi Allah cikin minti goma sai duniya ta gyaru ta musulmi amma in kowa na da niyyar gyara amma in ya zamanto kowa yana da niyyar ha'inci ba a iya gyarawa shi yasa ba za ka iya gane ba yanzu wane ne ya karatu wane ne bai yi karatun ba wane ne ya san dokokin Allah wane ne bai san dokokin Allah ba wane ne zai kira mutane zuwa ga aikin addini kowa duniya ta shagaltar da shi wasu ma daga cikin malamai suke cewa a nan a daina ma kallon sabon da aka aikata a dibi cewa wato lokacin da wannan abin ya faru shine fiyayyen halittar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana tsaye sannan kuma sahabbai su ne mutanen da babu irinsu a duniya ba za a taɓa kuma yin irinsu ba ina fata an fahimce ni kenan shugaban manzanni na tsaye sahabban da mutane waɗanda ba a taɓa yin irinsu ba ba za kuma a taɓa yin irinsu ba suna tsaye aka samu kuskure guda ga irin abin da ya same su to kai yanzu akwai annabi da rai babu balle a ce shi mun roƙo Allah musiba ta yi sauki sahabban nan akwai irin su yanzu to sako guda aka yi musiba ta farke ina ga masu kama hadisai suke gaba ɗaya wannan kala kato ne gaba ɗaya a watsar da su ina ga mutumin da ya san hadisi gaskiya ne kaga ya mai ce kai mallan najiya kuma ban da ni aiki da shi sai na yi yadda raina yake so musulmi nawa yake cewa yanzu ko da an gaya mai aya ya ji aya an fassara ya ji ya ji hadisi ya ce kai ban da ni ya bi haka nake son zan yi sannan kuma bayan ka yi haka ba wannan adda mamaki ba wai jiran ka kai kuma Allah shi ya yi ma irin yadda kake so a rayuwarka waɗanda suka fi kowa take dokokin Allah a yanzu su suka fi kowa jiran Allah ya buɗe musu harkokin su ya taimake su a duniya da lahira abin mamaki ne shi Allah ya turo manzo a karanta maka ayoyi ne ka saba ka yi yadda kake so kuma Allah ya fifita ka akan waɗanda suka yi mai biyayya ya gyara ma harkokinka na duniya da lahira ka zo ka shiga aljanna salum alum sagangam wallahi wannan ƙarya ce ba zai taɓa yiwa ba in kaga kana taɓa dokokin Allah kaga musiba ba ta samun ka wallahi ka jira lokaci da kaga kana taba Allah an shekarar biyar goma ba ai wani abu ba a'a ba Allah ya manta da kai bane akwai inda aka jira ana nan ana tattara mali da an tattara ma an tattara ma lokacin da za a kama ka to lokacin nan ba za ka iya fita ba duk yadda kai yi in an tattara ma shi ya samu mai imani in ya ga musiba ba ta samu nai yana koma ya istighfari dan yana yana jin tsoron cewa istidraji ne Allah subhanahu wataala yake mishi thumma anzala alaikum
ثم أنزل عليكم من بعد الغم عمنة نعاسا يغشى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور na'am bayan an yi gumurzu an karkashe sahabbai kuma an karkashe kafirai daga farko an rikida al'amari ya rikice har ana ganin cewa dai lamari ya kare an kashe manzo thumma anzala alaikum sannan bayan wannan Allah ya sabkar akan ku ko a gare ku min ba'dil ghammi kaga bayan bakin ciki da damuwa amanatan sai Allah sabkar da amincin shi dama amincin ga wa yake ga Allah ne yana sabkar da shi ga wanda ya ga dama to sai Allah ya sabkar musu da aminci amincin nan sai ya fassara shi nu'asan tare da gangadi na bacci kaga a ce ana fagen yaki mutane suna bacci kaga abin abin abin zai yiwa ba ko to dan Allah ya ƙara musu natsuwa da yini sabkar da natsuwa ana fagen yaki sai Allah turo musu bacci ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa gashi takobin shi daga hannu ne yana sulbuce mishi kana fagen yaƙi kaga ga makiyinka ai ya kamata a ce hankalinka ba zai kwanta ba tunda matuka ana ba da ɗiyanka sosai fam fam zancen kwana babu shi amma saboda Allah subhanahu wataala yayi niyyar sauka musu da aminci sai Allah sauka musu da aminci sai bacci ya sauko suna kwana sai Allah ce yakhsha ta'ifatan minkum a wata qira'a taghsha ta'ifatan minkum in mun karanta da yakhsha ta'ifatan minkum kamar yadda yake wato rubuce ita ce qira'a ta jamhur amma al-imamu hamza da imamu al-kisa'i da khalaf sun karanta taghsha ta'ifatan minkum to qira'a ta taghsha ta'ifatan minkum wato damiri yana kuma zuwa ga amanatan do shi min shi amanatan muannas ne an gane ni amincin nan a Hausa namiji ne amma a larabci amanatan mace ke anan kenan amincin da yakhsha ta'ifatan minkum sai an kama ta'un taghsha domin mace ce an gane ni yana lullube wata jama'a daga cikin ku in mun ce yaghsha kuma domirin yana kuma zuwa ga annu'as shi baccin ko kuma gangadin shi ake cewa annu'as yaghsha qa'ifatan minkum ya lullube wata jama'a daga cikin ku duk babu cin karo tsakanin kira'o'in to yau ne zai ce a an ce aminci ya lullube su an ce kuma bacci ya lullube su a'a shi amincin shine ya sababar da baccin ina fata an fahimce ni domin in babu baccin ba za a yi ba za ba za in babu amincin ba za a samu bacci ba in ka ji mutum hankali na ya kwanta to tabbas hakika ina cikin aminci domin mutumin da bai cikin aminci ko da yaushe cikin firgita shike cikin tsoro shike yana tsoro akai mai hari ko ba haka ba sai Allah ce wa qa'ifatun amma akwai wata jama'a nan alwawu laysat wawul atfi an gane domin ya ce qa'ifatan minkum wata jama'a daga cikin ku kenan akwai wata jama'a wadda ba haka take ba wa ta'ifatun akwai wata jama'a alwawu kenan wawu wato huna littafriq wata jama'a qad ahammatuhum anfusuhum kawunan su suka sha musu kai ina fata an fahimce ni su takan so su kai kasan idan musiba ta sabko ana so in ta shafi kowa ya zamanto kowa ya san ta shafi jama'a kuma jagora cikin al'umma mutum nagari shine wanda in musiba ta samu jama'a ta same shi amma duk lokacin da mutum yana tare da mutane in musiba ta shafi mutane shi ba ta shafe shi ba to wanda mutum munafiki ne ina fata fahimci ni da zaran kai ta kanka ka kai to kai kai na mafi karamcin mutane a duniya kuna fahimta ta domin kowane ɗan adam da aka haife shi tun shina jariri ya saba da son kai ne zancen yanzu ku duba ku gani in aka kawo abinci yara aka aje musu abinci kowa mi yake kokari kowa kokarin ka ya cika ciki ne kowa so cika shi katanyan loma ko ya cika ina kware ku don haka son kai ba wani abu na wanda sai an je an gyara kai mm da shi aka hai, aka haihuwan mutum amma menene adda wahala ka rinka tuna waɗansu bayan Allah ka rinka wa ka rinka tuna wane yana cikin matsala to wannan shi ke nuna cewa ka fara zama mutum domin asalin jagoranci shine ka tuna matsala ta shafe waɗansu mutane kuna fahimta ta yanzu shugaba akwai shugaban da bai iya cin abinci in akwai matsala a ƙasa tai kuna ji sai ku ji an ce shugaba an yi musiba a ƙasa tai ko wata gobara ta kama ko an yi wani girgizar ƙasa ya katse ziyarar da yake yi a wata ƙasa direct ya kuma ƙasar shi me yake nunawa ya damu da abin da talakawa suke cikin shi ya damu da abin da al'umma ta take cikin shi wanda ko kafirai shine symbol na a ce wane ya kai shugaba mai tuna talakawa a ce ruwa sun shafi wuri kaza ya je shi da kai na ya sa takalmi ya shiga don ya ga abin da yake faruwa to wannan sai sa mutane su rinka girma maka suna kallon ka da daraja amma an baka shugabancin mutane ka saci kuɗi ka kai cikin bankuna ka aji ka gina makanka gida a turai ka gina gida a nan a ƙasar ka kana nan ka yi maɗiyanka nationalite biyu duk matarka in za ta aihu an kai ta turai ta aihu ta aihu france ta aihu ina ta aihu ina suna da nationalité française nationalité américaine ka shirya da ka bata ƙasa sai ka ɗauki jirgi fu ha haka zamu rayuwa ana batun cewa mun san ciwon kanmu an ba mu independence muna kare wai, wai mu ne muka san abin da muka yi mun samu manya-manyan diplom da turancin nasu na turawa kuma wannan shi ne abin da za mu zo mu yi cikin al'umma mu ce mu manya ne babba ga ɓata ƙasa ta shi gudu babba ga fatan fitina ta tashi a ƙasa ta yi babba ga sata dukiyar ƙasa ta yi ya kai a waɗansu ƙasashe wannan ba zai taɓa yiwa ba shi yasa duk wani babban shugaba da kuka ga ba za a turawa ba za su iya mai walakanci a ƙasa ta ba sai sun san cewa bai saci dukiya ta ya kai ƙasar waje ba in bai saci dukiya ba to wannan sun san tabbas sai dai a kashe shi amma ka saci da miliyar ka kai ka aji ka yi shato shato ɗiyanka da komi ka buɗe musu wanta ka aji ka so ka ce na taho na nan ga in yi defandarkin ƴan ƙasa ta ɓarawo ga defandarkin ƴan ƙasa ta yi dariya su ne suke yi paske mi paske cikin su babu wanda bai saci dukiyar ya kai kasashen waje ba to kai da in an ka dauko dukiyar wajen su ka kai suka ce to kai kwantikin nan da ka buɗa kuɗi kaza da ka kai daga ina ka samu su babu nawa na na yan kasar kana kun ce akwai yunwa kun ce akwai matsala babu ekonomi kasashen ku kuna buƙatar mu taimakon ku to wanga aiki da kai wa khalas shi yasa wallahi babu shugaban ƙasar Afirka wanda zai kai labari sai wanda bai ɗauki kuɗin turawa ba sannan bai yarda ya ɗauki kuɗin ƴan ƙasa sai ba wannan mutane suna ganin ƙiman mutumin da yake ƙoƙarin ya rayar da su ya kashe kai ne asalin shugabanci shine ka kashe kanka ka raya wani asalin shugabanci kenan ɗiyanka yanzu in ka siyo banana ka shiga cikin gida da ka zo sun kayo baba baba baba kowa sai shi sabci kai sai ka ce mama ta ka baka ruwa ka sha amma ka sayo banana yara sun yi gudu ka hana musu kacanye to ina shugabanci yake yanzu ba kai ne ba ba ba ina fata an fahimce ni shugabanci shine kai ka cutu ka rayar da wasu haka ne ake yi a rayar da al'umma duk mutumin da Allah ya bashi ni'ima a duniya in ya yi kokari ya bada ta ga al'umman nan al'umman nan ta gane lalle mutumin nan saboda ita yake rayuwa wallahi babu wanda ya isa ya taba shi suna nan ba yadda za a yi me yasa sahabbai sun kaba da kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san da ya zo da alkhairin duniya da na lahira babu wani abu wanda za a yi ummati yake cewa ummati ummati al'umma ta duk wani abu alkhairi yana son al'umma ta samu in an kawo kuɗin zakka ba gidan shi na kai kai aje ba a'a bai bude kwanti ya aje ma kai ne da diya ne da sauran yan uwan shi rarrabewa yake yi gaba daya ya ba da rayuwa sai ya je fagen yaki cikin an san da gaske yake yi amma in ya zaman to an ce za a yi shugabanci kai ta kankaɗe ka kai to kai ba masoyi ba ne sannan daga lokacin da kake wannan rayuwa ka zaman to wata gaba lalatattar gaba wadda ta rubi ya kamata a cire ta cikin al'umma ana son mutum ya zaman to abin da ya shafi al'umma ya shafe shi kana cikin al'umma duk bai wadda Allah ya ma in baka taimaki al'umma da ita ba to kai ba wani abu bane wannan kuma ba dole ba sai shugabannin ne a'a kowane irin mataki na rayuwa ya zaman to kai shugaba ne mai jagorancin mutane ko na mulkin duniya ko na mulkin gargajiya ko kuma kai malami ne wanda yake malami ne mai ilmi ko kuma mai dukiya ne ko ko mai wata baiwa ce ta ilmi wadda Allah ya baka me yasa turawa suka ci gaba saboda kowa yana son al'umma tai ta ci gaba ya kirkiro wani abu wanda zai kai al'umma shi gaba Zuhair ibn Abi Sulma ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya tun kafin musulunci ya rayu Sayyidina Umar ya ce da na iske shi da rai wannan mutum da na bashi alƙalanci saboda tsananin hikimar da take fita a cikin bakin shi yake cewa mi wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami yake cewa in dan adam yana da tota ɗabi'a mummuna wadda ya ɓoye duk yadda kake kokarin kada a gane ka to wa in khalaha takhfa 'ala an-nas ko da ka sa tsammanin wannan ɗabi'a tana boyuwa ga mutane to alami wallahi sai an santa duk yadda kake kokarin ka nuna kai ba mutum kai mutumin gaskiya ne duk yadda kake nuna imani wallahi ba za ka kai labari ba in dai ba gaskiya bane paske yau da gobe yau da gobe sai an gano ka tunda dan adam kace kana rayuwa tare da mutane da haka wannan shine kamata mutumin da yake son al'umma shine wanda yake rayuwa rayuwa ta al'umma falalatai yake cewa wa man yaku za fadlin fayabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuzmami wa man yaku za fadlin yace duk wanda Allah ya bashi falala Allah ya bashi wani abu wata ni'ima ta duniya fayabkhal bi fadlihi sai ya boye wannan falala wadda Allah ya bashi ala qaumihi ga mutanen shi yustaghna anhu mutane za su wadatu da shi komi ilimin ka in ka kiba mutane sai mutane su wadatu da kai ko ba ka nan bane komi kudin ka in ka wadatu in ka ki taimaka ma mutane sai a wadatu da kai komi mulkin ka in ka ci amanan mutane sai a wadatu da kai a jira ranar da Allah zai kawo wanda zai jirkice ka wa yuzmami yace kuma zaka zama to abin zargi a cikin mutane ina tuna kissar wani mai kuɗi a Najeriya amma ba zan faɗi garin ba yana cikin wani karce mai kuɗi ne yana da babban gida to duk karcen duk unguwar an san shi in mutum aka yi mai haihuwa babu rago sai ya sallama mai shi ke bada rago ko ya taimaka da abin da Allah ya hore mai wani babu abinci gida ne ya sallama alaji a taimaka kai ran nan sai shaitan ya ce mai kai kana zama cikin talaka kullum an zo ana ɗiba ka kamar dami kun san dami haka na harke zuwa ana ɗebowa kenan mutane talaka sun mai shi kawai kullum a zo ana zaga dab ana zaga ana zaga ba zagi ba irin wancan iba ake ta yiwo da gobe ya ce to ya kamata in tashi in bar wannan karci ba a da labari da ɓoye sai ya sai fili a filin wani wato wani karce na manya kun san ko ina ake duniya akwai karcen manya ko ba haka nan bane mu ce unguwa saboda waɗansu ba za su yi ba su san abin da ake ce ma karce ba ya je ya yi gini gidaje na manya-manyan mutane wanda zaka ji an ce gida na 2 miliya gida na 3 miliya ya gina gida shikenan randan talakawa an yi sallah tare da su sai aka ce to jama'a alhaji ai yanzu ya wai gina wani gida zai tafi taw wani dannan kaga mara ta sai ta cika da hitsari don ya san yanzu ba a samun na kayan miya ko ba haka ba wani kuma dannan sai kaga ya fara makarkata shikenan ya tafi ya bar su gaba ya bar su ga Allah shi ke nan yadda ya kwashe kaya ya je wancan gida aka je aka zama da shi da iyali ne ba a yi kwana uku ba sai ɗai daga cikin ‘ya'ya ne mata sai ta mutu da ta mutu kuma wajen ƙarhe goma sha biyu na dare cikin karcen masu kuɗi miliyardar da miliyardar ana iya shekara goma wani bai san wani ba saboda kowa harka ta yake yi ni ina miliyardar kai kana miliyardar ko in ce biloniya da biloniya sai ‘yarka ta mutu minuwi kana iya zakkuwa ka ce ka sabko da ni in tahi yanzu a yi zancen makabarta babu masu gadi a akwai kowa akwai mai gadi bai ma bari akai ga mai gida ne don in ya bari aka tado mai gida abincin shi ya yanki yana yarda babu yarinya haka aka batta gawa tana cikin gida sai safe lokacin sallar asuba kafin sallar asuba aka ɗauko mota fu aka zo karcen matsiyata karcen talakawa bayan Allah aka ce ya alhaji ta mutu aka tattara su aka ɗauke su aka je aka ɗauki yarinya aka yi mata sutura sannan aka je aka kai ta makabarta karcen masu kuɗi ba a yi ma shi na kuka ya haramta wannan gida ya dawo cikin talaka ya zaman shi duk yadda kake ganin kai wata tsiya ne ka kalli yadda in kana kallon kai yadda mutane suke amfanuwa da kai to kai ka kalli yadda kake amfanuwa da mutane mana ko ko kai kai kai ina ganin mutane komai mutane ba su yi maka komai lahiya kake to يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية waɗanda kansu ya sha musu kai su ta kansu ta kansu ɗaya suke cikin al'umma ba ruwansu da kowa jifa in ta wuce kanka to ta faɗa kan kowa suna mazato suna yazunnuna billah suna ma Allah zato غير الحق zato wanda yake ba na gaskiya ba zannal jahiliya zato irin na jahiliya ina fata an fahimci ni suna ganin dai kai abin nan na Allah ba gaskiya bane kamar Allah kenan ya saba musu alkawali ba haka ake bukata ba ina fata kun fahimce ni wannan muna ji sai ka ji wani ya ce ai zato zato ƙarya ne azzannu zambun walau kana haqqun ko ba haka ake cewa ba a ce hadisi na wannan ba hadisi bane ƙarya ne babu wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azzannu zambun walau kana haqqun nan sai Allah ya bambanta menene dalili sai ce zannal jahiliya zato irin na jahiliya kaga ashe akwai zato wanda ba na jahiliya ba ina fata an fahimce ni zato na mu'minai ba zato ne na jahiliya ba shi yasa ko da yaushe in dai zato bai da kyau sai ya ce zato irin wanda bai dace ba yazunnuna billahi ghayra alhaqi dhanna jahiliya kuma kafirai sun ce inna dhunnu illa dhannan wama nahnu bimustayqinin suna zaton za a tashi alkiyama kila wa kala kaga wannan zato ne na kafirai ina fata an fahimce ni ko kuma wato suna yi ma Allah zato zanna sau'i mummunan zato kaga ashe akwai zato wanda yake mai kyau ne shi yasa ake cewa kada ɗayan ku ya mutu face illa wa huwa yuhsinu dhanna billah yana kyautata zato zuwa ga Allah subhanahu wataala to kai ka ce azzannu dhanbun wa law kana haqqun hatta da alqur'ani da ayat da suke kafa hujja da ita Allah ce inna ba'da dhanni ism sashen zato zunubi ne ba dukan zato ba to kai ku ka ce duk zato zunubi na ina aya ina hadisi kawai mutane suna ta sakin ayoyi da sai ba mu san inda suka samu su ba an fahimci wannan zannal jahiliya Allah ce mummunan zato suna ganin Allah subhanahu wata'ala ba zai taimake su ba an gane ni sai Allah ce yaquluna hallana min al-amri min shay yaquluna suna cewa malana min al-amri min shay mu dai ba mu da wani al'amari daga cikin kawunan mu mu dai wan kai mu dai ba mu addaye da kanmu ba jaye da mu na ake wanga al'amari wagga hal bi ma'ana ma wato nafi ne suke yi suna cewa ba mu da ikon kawunan mu an gane ni domin wato al-istifham ya'ti bi ma'anan nafi ahyanan wato tambaya tana iya zakkuwa da ma'ana ta korewa a wani lokaci qul kace da su innal amra kulluhu lillah a wata qira'a innal amra kulluhu lillah wato imam abu amr ibn al-ala da kuma imam yaqub su suka karanta qul innal amra kulluhu wato kullukin nan don gare ta sannan kuma sauran qurra sun karanta qul innal amra kulluhu lillah wajen i'rabi da nahau za a iya samun matsala kaga inna harfu tawkidi ce al'amra ismu inna mansub wa alamatu nasbihi al-fatha adh-dhahira ala akhirih to in kace kullahu to kaga in kullahu ne ya dauki irin nasbar da wacce ya dauka sai ya zamanto badalina na al'amr badalul kulli min al-kulli lillahi sai ya zamanto jarun majrurun shine khabaru wato inna fi mahallin raf'i khabaru inna amma in ka ce innal amra kulluhu lillah to an huta kaga sai zaman to innal amra shi al amra shine ismu inna mansub kulluhu sai zaman to khabar khabar ne nami na inna lillahi sai zaman to jarun majrurun muta'alliqun bi kulli kace dukkan al'amari wato in ce innal amra wa haqiqa al'amari kulluhu gaba ɗayansa lillahi na Allah ne ko kuma innal amra haqiqa al'amari kulluhu dukkan shi lillahi na Allah ne duk dai ma'ana tana kuma zuwa ga abu guda kenan ma'ana dukkan al'amurra suna komawa ne ga ubangiji yukhfuna fi anfusihim suna boyewa a cikin kawunan su ma la yubduna lak abinda ba su bayyana maka ina fata an fahimce ni dama tabi'an munafiki kenan abinda yake faɗi daban abinda ya kudurta cikin zuciyar shi daban ya iya gaya maka kaza amma ba shi yake nufi ba an gane ko sai Allah ce yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna suka ce da muna da iko muna da wato muke tabbatar da abin da muke bukata mu muke jagoranta al'amuran mu da wato da muna da zabi da ba mu fita ba kawai zakkuwa na an kai an ka zo an ka dauke mu an ka kai mu an ka kashe mu ga banza to nan ma qutilna ba a kashe mu ba ma'ana ba a kashe ƴan uwan mu ba domin suna zance ne in an kashe mutum bai da wata magana ce laukanan na min al'amri shay'un ma qutilna hauna a'a da ba aka kashe ƴan uwar mu ba waɗanda ake kashe a wannan wurin ina fata an fahimce ni to kaga wannan yake nuna da an ka ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah a dauke ta cewa akwai munafikai ciki yafi a dauki cewa wato waɗansu daga cikin sahabbai ne waɗanda suna samun shiga musulunci suka ce da mummunan niyya suna neman duniya ko bu san abin ba eh, haramun ne ko kuma har yanzu imanin bai kai matsayin da ake bukata ba tunda ana nan ana tarbiyyantar da su amma kaji da Allah ce zannal jahiliya suna daga cikin waɗanda aka yi yakin da su ka ku ga ba sahabbai bane yaquluna hal lana min al-amri min shay ka ga ba maganar sahabbai bace yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna mumini bai fatan a ce a ya mutu wajen yaki ko dan uwanshi hashi tsaye na cewa a'a wannan ba alƙawarin Allah bane mai cewa alƙawarin Allah ba gaskiya bane munafiki ne kafiri ne don haka zance mafi inganci cewa akwai munafikai waɗanda suka tsaya suka yaki don saboda burin su na duniya don saboda ganima ko don saboda a san mutum zarumi ne ko don saboda wata niyya wadda ya ɓoye a cikin zuciyarsa Allah subhanahu wataala ya ciyar santa dama munafikai suna ganin Allah ba zai cika alƙawari ba shi yasa suke ta yin abubuwa yau su canza gobe su canza wa idh yaqulu al munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ka ku ga mumini mumini ba zai taba tunani ba cewa Allah subhanahu wataala ya yaudare shi an gane wannan qultu kace da su law kuntum fi buyutikum da kun zamna a gida inda matanku kana kwance bisa gadon matarka kai kwancinka labarazal ladina labarazal ladina kutiba alaihimul qatl ila madajihim haqiqa da waɗanda aka rubuta musu fita wajen yaki da sun fita ila madajihim zuwa ga makwantarsu ma'ana wurin da za su mutu domin asalin almadja shine wurin da za a kwanta ma'ana wurin da za a sanya gawa wanda Allah ya rubuta ma sai ya mutu sai ya mutu babu wata makawa duk dubararka wanda kake son ka kare ba za ka iyawa ba wanda Allah bai rubuta mutuwa sai ba kuma ba zai mutu ba ina fata an fahimci ni ko ka yi dubara ka kare mutum ba za ka iyawa ba sarauniyar ingila tana da ɗanta zai je wajen wani biki an shirya wani biki ƙasaitaccen biki biki zai je sai ta yi mafalki a cikin mafalki sai ta ga jirgi ya yi accident da shi ya yi accident ya kama da wuta sai ta gaya ma masu tsaron shi ta ce su kulle gidan su liƙe kada su bari ya fito sai lokacin da bikin ya ƙare ko ku sauran awa biyu a yi bikin tun da jirgi ba zai kai shi ba sai a buɗe mai sai ku aka kulle gida aka kyale shi shikenan bayan lokaci ya ƙure na biki sai aka buɗe bai fito ba sai aka je cikin ɗaki sai aka iske shi sama wato saman mantalashi kwance ya mutu kaga dubarar da ta yi don ka jirgi shi accident da shi ashe lokacin mutuwa yayi an gane ni haka in Allah ya nufi mutum ba zai mutu ba duk yadda kuka yi ba za ku iya kashe shi ba sai a zo a yi accident cikin mota ka zo ka iske duk mutane su mutu jariri zai fita jirgin ruwa shi fashe mutane su mutu sai ka iske jariri kawai ya fita a yi gobara mutane su fita su bar gida a zo a iske jariri shi kadai kunci ne bayan wuta ta mutu ko ba haka nan bane saboda lokacin mutuwa bai yi ba a zo a kai mutum doktor ya auna ya ce to ina yan uwa tai ina yan uwa ne su zo sai sun zo a ce to wane fa sai dai ku yi hakuri sai a tattaba a yi gida da shi ana ribin ya mutu nan da sati biyu ko sati uku sai shekara biyar goma saboda lokacin mutuwar bai yi ba don haka wauta ne ka rinka kaddara ma waɗansu mutuwa kai ba kaddara ma kanka mutuwa kun san kullum abin da muke kaddara ma mutuwa tsofi mai kuɗi sarki malami duk wanda adda matsayi a duniya shi kaɗai aka jira mutuwa ta saboda plus shi ake bukata in dai kana da abin da mutane ga so to suna kaddara ma mutuwa nan da nan na ana jira a ce wane mai matsayi kaza ya mutu sarkin kari kaza ya mutu masu jiran kujera sai suna nan sun rubuta sun shirya shugaban kasa kaza ya mutu masu jiran matsayi ne suna bida malami kaza ya mutu wani wanda ga son matsayin shi inda yake yana nan yana bida ina fata an ni alhaji wane ya mutu masu jiran araba musu gado su sha su sha banza suna nan su ma suna jira eh mijin wance ya mutu shikenan dama ana jira har addu'a suka yi Allah kashe mijin mai kyawu su dai su samu ya mutu su su huta su dai su aura Allah ce to waliyabtali Allahu ma fi sudurikum Allah yayi haka don ya jarrabi abin da a cikin zukatanku wali yumahhisa ma fi qulubikum Allah ya sace abin da a cikin zukatanku ya tsarkake abin da a cikin zukatanku to in an ce za a jarraba wani zai sa tsammanin kamar ba a sani bane wani an ce za a tace yana sa tsammanin ba a sani bane a'a wallahu alimun bi zati sudur Allah masani na ga abin da wato mukirzan mutane suka kunsa dan haka jarrabawa da yayi ya san abin da zai faruwa jarrabawa ce ta ya bayyana domin wasu daga cikin mutane suna jiran su san wasu kai baka san wane munafiki bane sai matsala ta samu da ba sai tsanani ya samu ake gane mutum nagari da mutumin da ba nagari ba duk da buta shayi da ake azawa sai ana ana iya gane munafiki da wanda ba munafiki ba mutumin da an munafiki da an aza buta shayi sai zo ya zauna radda ya in kai ku babu buta shayi da can nesa sai shi daga muku hannu ya wuce a to buta shayi ta shi ma aiki akwai wani mahaukaci da muka yi zama tare da shi amma ba zan faɗi garin ba lokacin muna matasa ana aza shayi bakin wani wuri inda ake dumci da yatsin kai an aza shayi sai zo ya zama na tare da mu a kama fira a kama fira sai mun kai in karfe uku na dare za mu kai wallahi ko kina sallar asubahi za yi wallahi yana tare da mu amma da ya ga an wanke tukun ya shayi ya ga an abin ga sai ka ji ya ce Amadu sunan shi Amadu ya ce to sai ya ce mm wai shi da kanshi ya kira kanshi ya ce an ce ka sai zuwa gida dare yayi wayo zai mu da shi da kanshi ya kira kai ne shi da kanshi ya ba kanshi amsa tukun ya shayi fa da kaga mutum radda tsanani ya zo ma ba bai tare da kai to wannan mutum munafiki ne ba mutumin gaskiya bane ba ruwanka da irin wannan mutum kada ka taba yarda ka bashi amana domin masoyinka in dadi na a ci tare in wahala ce a ci tare amma wanda in dadi ya zo a ci tare in babu ya gudu wannan mutum munafiki da ka zo kana da kuɗi ka iska mata sun yo rututu ko wace tana son ka da an ce ka samu kare arziki su watse to ina mutane duk mutumin da ake tare da shi irin wannan zama wallahi ba mutum bane wannan mutumin la yusawi qishratan wannan ko da wato habdi kada ka sai wannan mutum ni za a yi da irin waɗannan mutane kaskantacci Allah ya yi duniya kowa sai ya sha wahala kuma za a sha daɗi duniya ta taƙallabu fi halai bu'sin warha dole na wata rana a samu tsanani cikin al'amuran duniya dole na a samu sauki wata rana to mutumin da yace shi kullum bai son wahala dadi yake so munafiki ne shi yasa in musulmi suke da dadi yana tare da su in kafirai suke da dadi yana tare da su shi dai ga dadin duniya ya kubce mai amma can in tsanani yayi ya tumanye in tsanani ya zo nan ya tumanye menene wannan munafiki sai Allah ce innal ladina tawallaw minkum
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم Allah ce innal ladhina tawallaw minkum haqiqa waɗanda suka juya baya suka bada baya minkum daga cikin ku yawmal taqal jam'an ranar da jama'a guda biyu suka hadu jama'a ta musulmi jama'a ta kafirai suka hadu za a yi yaki ina fata an fahimce ni to in an ce yawmal taqal jam'an ranar da jama'a biyu suka haɗu yana yiwa nan ma'ana ake nufi ba dole bane sai zaman to rana guda yana yiwa ranar Uhud a kira ta a kira ta yawmal taqal jam'an ranar Badr a kira ta yawmal taqal jam'an domin Allah ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir kaga can da yace yawmal taqal jam'an suratul anfal wato ranar badr ake nufi nan ko nan da anka ce yawmal taqal jam'an ranar uhud ake nufi amma dukkan su an kalli cewa jama'a tawaga guda biyu sun hadu an gwabza yaki an kwabta mai rabon ganin baɗi shi gani kun gane da kyau don duk bai yiwa duk cikin alkur'ani inda ka ga yawmal taqal jam'ani da ka ji na fassara ranar ranar uhud na ka tai can cikin anfar ka ce ai naji an ce yawmal taqal jam'an ranar ranar uhud ne a'a ana nufin ranar da jama'a biyu suka haɗu za ka kalli kissar da asbabun nuzul kun fahimci wannan da kyau sai Allah ce inna mastazallahum shaytan haƙiƙa shaytan ne ya afkar da su cikin talallabiya shaytan ne ya afka su cikin zunubi domin zalla ina fatan kun fahimce ni shine ayi talallabiya kun fahimce ni shine zalla wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha shine talallabiya to nan istazalla sai aka ƙara alif wa sin wa ta da larabci in ana son ayi talab ina fata an fahimci ne a nemi wani abu sai a ƙara alifun da sinun da ta'un in an ka ce ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mai fassara ya fassara istafsara ya nemi a mai tafsiri fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi ina fatan kun fahimce ni to nan zalla ya yi talallafiya istazalla ya nemi ya yi talallafiya wa yan neme su ya talallafiya shaidan da yan neme su kuma sai suka fada cikin tarko ne dan ka gane kalmar da kyau istazallahum shaitan shaitan ya afkar da su cikin talallafiya ba talallafiya ba talaka irin wannan a'a zunubi ake nufi sun afka cikin sabon Allah ko sun yi abin da bai dace ba sun gudu alhali ko ba ayin gudu bi ba'dhi ma kasabu saboda sashen abin da suka aikata duk lokacin da ka aikata sabo to zai kara maka afkawa cikin balla amma in baka aikata ba sai ya zama to ko da yaushe kana da kariya shi yasa mutumin da yake aikata sako to kariyar shi tsakanin shi da shedan tana raguwa shedan yana samun iko akan shi duk lokacin da baka yawan sakon Allah to kana samun kariya ga shedan shi yasa kuke ganin saƙon da waɗansu mutane suke yi ya zan shirme bai da ma'ana amma ba su da kariya ga shaitan mutum na shan taba duk duniya an yarda da cewa an yi shaida cewa taba tana cutar da ɗan adam amma kuma bai iya bari me ya amfanin shi mutum da mata hudu amma yana bin karuwai zaka iske karuwan nan da yake bida matan shi dukkan su sun fita amma shedan ya afka shi a can ya koma yana yin shirme bai sani ba saboda mi saboda duk lokacin da kake sabon Allah sai zuciyarka ta rushe sai ka koma kana sabon Allah haka kai wanda kake yi ya zan shirmen wanda duk mai hankali bai tunanin mai aikata wannan don ba jin dadi za a yi ba wani dadi akwai cikin giya eh ga daci ga tafiyar da hankali ga sa ka yan yara su zo suna maka kuwa matarka ba ta ɗaukaka da kima ka zagi sarakunanka ka zagi iyayenka hankalinka ya tafi ka zo ka yi fitsari ka faɗi sama hanya yana yiwa ka ja mota ka yi aksidan ka mutu mi a cikinta babu amma saboda in kana sabon Allah dole shedan zai zuka ya kawata maka sabon Allah sai kaga babu daɗi illa sabon Allah kai wannan shirme kai wannan shirme kai wannan ragaita kana ta ganin ci gaba ne amma in kana da imani sai Allah ya kare ka lokacinka bai tafiya ga banza salloli guda biyar zikiri yi ma iyaye da'a yin aikin alkhairi duk inda rayuwarka take cikin aikin alkhairi saboda deja baka ba shi dan dama ba baka ba shi kafa ba balle ya kutso maka إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ألا يا يافي مسو تاو Allah ya ce ya yafe musu magana ta riga ta kare Allah ya yafe mu na gaba daya inna Allah ghafurun halim hakika Allah ghafurun mai gafara ne halimun Allah mai juriya ne juriya ta Allah Allah yana da ikon komai amma duk da haka ya barka fere suna aikata abin da suke bukata kai da kanka yanzu wallahi in kaga ana zalunta ka an san baka da baka da karfi ko baka da bane amma mai karfi ba a kama shi sai a aza doka cikin ƙasa amma an san akwai mutanen da bata shafe su ba su ba a taka su saboda bi saboda manya ne yanzu in mutum ya tsare ka irin waɗanda daga tariya saman hanya polisai da jandarmomi in an ga alamun talaka kace sai dai ka dan sanin yadda za a yi ko a tafka ma contravention amma da ka ce hattara da kanka ni nawa ne sai ka ce a to shikenan mai gida kaga halim Allah yana da juriya mu mafi yawanci in kaga mun kyale mutum ba don Allah bane amma Allah yana da ikon ya kama duk wanda ya saba mishi shi yasa ayyukan da muke yi na sabo me yasa Allah bai kama mu juriya ta Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu arziki gashi nan amma abin da bai so shi ake aikatawa ka kuka kai kanka in ka san in ka ba mutum dukiya zai zama tore belkinka kana ba shi dukiya ba za ka ba shi dukiya ba Allah ya baka mulki kayi alƙawalin za ka yi kaza ka hau ka koma da Allah kake yaki irin su Habibu Birgeba wanda ga cewa yin azumi yana samun mutane lafiyar su ta rage kuma ba a samun ci gaba economy tattalin arzikin kasa zai yi kasa shugaban kasa ne na kasar Tunisia wanda ya safka ko ya mutu bayan an yi mai juyin mulki waye an zo an danganta ma Allah da an ce Allah yana da da Allah ya jure ya kyale su ya kallon su suna yi an zo an kashe annabawa ya jure ya sa idanu ya kallon su suna yi an zagi malamai an ci mutuncin alqur'ani an kona alqur'ani an yi ma qur'ani kaza an yi wando na sawa kilot an rubuta mai la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo idanu ya samu ya bar su suna yi wannan shi ke nuna yana da juriya domin wanda adda ikon da zai yi in ba da juriya ba da ka san segon da guda bai yiwa sabon da aka yi ma Allah a duniya wallahi ba a jirkice ta ba me aka jira gare ku amma saboda Allah yana da juriya ya kyale sai ranar tashin alkiyama in mutane sun zo za su samu sakamakon su ya ayyuhalladhina amanu
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la takunu kal ladhina kafaru kada ku kasance kamar kafirai tamkar su kada ku rinka yin aiki irin aikin kafirai ina fata an fahimce ni koyi da kafiri ba abu ne wanda ya kamata musulmi ya yi wannan musulmi ne wannan kafiri ne kai kana da taka independence istiqlaliyya ya kamata a ce kana yin aiki naka na daban shi yana yin aikin shi na daban amma shi ya cancanta a ce ya gani gare ka yayi koyi ba kai ne ya kamata kai koyi da shi ba ina fata an fahimce ni in kafiri yayi wani aski ya bar ittukwa saman kai wani ya gani Afirka sai shi irin wannan dan ka tambaye shi kai musulmi ne yasa kai sai ce a'a wani star na yi haka nan istara ya hakanan shi ko kafirin an kace kai me yasa kai hakanan sai ce a ni hakan gani ne ga dama kaga shi rayuwa sai ta yi ma kai kuma koyi na kai da kafiri kaga shi kafi ka to kada ku kasance tamkar kafirai idza wa qalu li ikhwanihim a lokacin da suka ce ma ƴan uwansu idza darabu fil ard duk lokacin da suka yi balaguro a cikin ƙasa mun ci muku daraba fil ard ana yin ana nufin balaguro ba ana nufin abuga cikin ƙasa ba an gane au kanu ghuzzan ko ko sun ka kasance a fagen yaki suka je wajen yaki ina fata an fahimci ni in an ce ghuzzan jam'i ne na alghazi sai a ce ghuzzan ko a ce alghuzatu masu yin yaki jam'u taksir kenan suna cewa da su law kanu indana inda sun kasance gida ba su fita ba ma matu da ba su mutu ba wa ma qutilu da ba a kashe su ba ina fata an fahimci ni ma'ana duk lokacin da kafiri dan uwa ne yayi balaguro ina fata kun fahimce ni ko ko ya je wajen yaki yace mai wani kakka tafi ka rage yawan tafiyan nan kaza kaza da ya mutu da ya tafi sai ce ka gani inda muna nan gida da yanzu muna nan muna shan shayi shi da kanshi ya tashi yanzu zai kai ne ga halaka kamar yadda yanzu sarauni ingila ta so dan ta bai je ba ta aje shi gida ta sa tsammanin ba zai mutu ba kaga da wajen bikin ya mutu da sai ta ce shi ya jama kai ne mutuwa saboda su su suna ganin da dubara mutum da wato hankalin shi da tunani shi yake iya tseratar da shi daga abin da Allah subhanahu wataala ya kaddarta mai Allah ce to ka kuyi koyi da su wanda shine abin da muke aikatawa yanzu mutum ɗanka ya tafi ka ce mai kaza da an ce wani abu ya same ka ce ba sai da nace mai zauna bai kiya ko ko in kace mutum shi abu kace mai ba sai da nace ma kai kaza ka kiya ba a'a sakon Allah ne kake cewa mutum kada ya aikata amma ba abu na kaddara ba wanda Allah ya kaddaro mutuwa ba ta da magani sai an mutu mutuwa mutane ta mutuwa ne suke yi dama akwai motoci guda bakwai kar kar guda bakwai da an ka aje masu ta kiyama kullun zuwa kiyama da su kai na ce kar kar guda bakwai mutane suna ta kallo na kar ta farko ita ce landi kar ta biyu mardi ta uku mercredi ta hudu jedi ta biyar vendredi ta shidda samdi ta bakwai dimanche kullun kiyama na suka tahiya kuma su ba su bukatar sai ka sai take ba sai an yi ma reservation ba akwai masu reservation motoci ne guda bakwai na zuwa kiyama kullun ta tafiya na suka yi wallahi babu wanda ya sai hana musu tafi ta ce laukanu inda na mamatu wa makutilu suna cewa da sun kasance wurin da muke da ba su tafi ba da ba a kashe su ba da su mutu ba dan mi Allah yi wannan li yaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim dan Allah ya sanya wannan abin ya zamanto abin nadama abin bakin ciki a cikin zukatansu ga su sun yi nadama kuma nadama ba za ta yi amfani ba don mutumin da ya mutu ba zai dawo ba ka yi bakin ciki kuma ka yi aikin banza da mumini ne sai ya yi haƙuri sai Allah ya ba shi lada da mumini ne dan uwan shi mutu sai shi ji daɗi dan uwan shi bai mutu wajen aikin banza ba sai Allah ya ba shi lada amma su kafin rai bakin ciki na dan nan duniya su yi bakin ciki kuma lahira kuma su zo su ƙara ita wani bakin ciki wallahu yuhyi wa yumit Allah subhanahu wata'ala shi yake rayawa wa yumitu Allah shi yake kashewa hakikatan dole kashewa da rayawa suna ga hannun Allah subhanahu wataala babu wanda isa ya raya wani sai Allah shi yasa masu kokarin su kashe wani mutum suna tarda makan su zunubi ne ga aikin banza don in Allah bai kaddarta su kashe shi ba ba za su kashe shi ba kuma wannan aikin da sun kai sun ja makan su zunubi ina fatan an fahimce ni duk yadda kai kokarin ka kashe wani in Allah bai nufi zai mutu ga hannunka ba ba zai mutum ba kuma aikin da ka aikata da wannan niyyar taka kuma kiyama zaka iske ta duk yadda ka so wani shirayu ka yi duddubara da zaka in Allah ya nufi zai mutu mutuwar zai yi ba za ka iya kare shi daga mutuwa ba wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa wata riwaya kuma wallahu bima ya'maluna basir ibnu kathir da kuma imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wallahu bima ya'maluna basir Allah mai gani ne game da su abin da suke aikatawa jamhuru kuma sun karanta wallahu bima ta'maluna basir dukkan waɗannan kira'o'in muna iya cewa in mun karanta wallahu bima ya'maluna basir dama ana magana ne akan abinda su kafirran suke aikatawa tunda an ce la takunu kallazina kafaru amma da an ka ce wallahu bima ta'maluna basir an kalli kiran da an kai ya ayyuhallazina amanu ana magana da ku ko kuma kaga bima ta'maluna da ku kafirran da ku mu'minai duka Allah yana ganin abinda kuke aikatawa kai kai musulmi ka shiga cikin taitayin kanka don Allah ya san abinda kake aikatawa kai kafiri ka shiga cikin taitayin ka don Allah ya san abinda kake aikatawa wala in qutiltum fi sabilillah ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون Allah ce wala in qutiltum shin koda an kashe ku an gane ni fi sabilillahi amma dan daukakar da kalimar Allah ta hanyar yada kalimar Allah an ka kashe ka an gane ni au mutum ko ko kuka mutu ba a kashe ku ba kamar irin waɗanda suka fita wajen yaƙi amma mutuwa ta kai wato ta kai gare su bayan an ƙare yaƙi ba a kashe su a fagen yaƙi ba ko kuma bisa hanya kafin a kai suka mutu ko kuma bayan sun ci nasara sun mamaye garin sun zauna suna karantar da mutane addini suka mutu duk dai sun mutu cikin yaɗa kalmar addinin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama daga cikinsu sun mutu cikin waɗansu ƙasashe waɗansu sun tafi Yaman waɗansu sun tafi ina waɗansu sun tafi ina don yada addinin Allah kaga ko da ba a kashe su ba amma sun mutu cikin yada kalmar Allah to la maghfiratun min Allah lalle haƙiƙa gafarar da za ku samu wajen Allah in kun yi irin wannan aiki an gane ni kun mutu akan irin wannan aiki wa rahmatun da rahmat da za ku samu daga Ubangiji, khairun ita ce mafi alkhairi mimma ya game da abin da suke tarawa. To nan ƙira'a ta haf mimma ya game da abin da suke tarawa su kafirai tun da su ne ake magana da su. Kenan ko da ka mutu baka samu babban gida ba mai kyau, ko da ka mutu baka samu mota mai kyau ba ko da ka mutu baka sa sutura mai tsada ba mai kyau ko da ka mutu baka auri mace mai kyau ba duk waɗannan abubuwan an yi ma tattalin su a gidan aljanna. domin wanda duk yake son yi addini aiki sai ya rage wato kuɗin duniya in ya zama to malami yana son sai ya samu daɗin duniya to ya za a yi kuma shi ma mutane wa'azi ya ce su rage duniya kai malami kana son gida mai tsada mota mai tsada sutura mai tsada mace mai kyau komai naka kai ma irin na masu kuɗi to in aka yi haka nan me ya za ka kira su zuwa ga takawa ka ce a ji tsoron Allah a rage duniya ba zai yiwuwa ba an gane ni yana da kyau ka yafe waɗansu abubuwa da dama waɗanda ba tilas bane duk abin da ba tilas bane a rayuwa in kana malami ko mai da'awa ka yafe kanka da shi na'am ya halatta ka hau mota don zuwa wajen da'awa amma baka cewa sai na hau V8 domin V8 mota ce ta kasaita a dai samu mota da za a hau aje wajen wa'azi an fahimci wannan don haka khairun mimma yajma'un shine mafi alkhairi da abinda turawa suke tarawa don wannan duniya gaba ɗai Allah zai zo a daida dukkan gine-ginenta kuɗin gaba ɗai su koma ga hannun Allah a koma kowa ya tashi tutar babu kowa babu komai ko kuma ƙira'a ta sauran ƙurra wa rahmatun wato khairun mimma tajma'un shine mafi alkhairi daga abin da kuke tarawa ku musulmi kana nan kana kokarin sai ka zan kaza sannan kai aikin addini da wani dalili sai na samu miliyar guda sannan zan gina kaza sai na yi kaza a'a aikin addini tun kana da kaɗan ka bayar in Allah ya ƙara arzikin ka sai ka basuwa khairun mimma tajma'un kada kai kokari ka ce duniya za ta shagaltar da kai daga aikin addini aikin ka na service zai hana ma yin addini bidan kasu kasuwancin ka zai hana ma addini ƴaƴanka za su hana ma addini ko kaza zai hana ma addini ba gaskiya bane idan haka nan ne kenan ka ce Allah ya nuna cewa akwai abubuwan da za su hana mu dan adam addini shi yasa Allah ya bashi su eh ƴaƴa ne gare ka wani shi na da ƴaƴa ba su hana mai yin addini ba ko ba haka nan bane in kasuwanci ne wani yana da kasuwancin kuma bai hana mai yin addini ba in matan ne wani ya fi kamata kai guda gare ka wani hudu gare kuma shi na aikin addini ina fata an fice ni duk lalurar da kake takama da ita in ka kalli wani sai ka iske yana da irin abin da kake da shi kuma ke aikin addini khairun mimma tasma'un da haka aikin addini ne za ka yi ka ɗaukaka duniya da lahira ina fata an fahimce ni to ina ganin lokaci ya matso nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيدنا فينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وصأ